karatuna arba'in da biyar wanda muke cikin fara ziyara wanda mun shiga ke zata da insha Allah wanda za mu kare ta wata kila ko dai yau ko kuma lokaci mai zuwa da izinin Allah wanda aka jero malamai guda arba'in daga cikin wanda ba ɗan ɗariƙar tijjaniya ba da kuma wanda suke ɗariƙa da ta tabbatar da rashin zuwa ziyara ta waliyai ta neman madadi a cikin ɗabi'unsu. To, muna cikin malami na arba'in wanda shine malami na ƙarshe al'imam al-muhaddis al-hafiz abu abdullahi muhammad bin muhammad al-hajuji a tijjani alfasi Allah jin kai gare shi to ya faɗa a cikin shafi na goma sha hudu yake cewa wa ma ƙala musallin tun da ma shafi yayi shi malam sunan tabun taysirul amani li qurra'i shurnatul jani da zabi ne sunan shurnatul jani akwai sharhin da sunan taysirul amani da wannan malami yayi shi wanda yake mahdudi ne to a cikin lawha ta goma sha hudu yana cewa ma ƙala musallin rahimahullahu abinda shi malam ya faɗa Allah ya ji gare shi min annal mamnu'a fi dariqatina na cewa abin da aka hana a cikin dariƙa mu inna ma hiya ziyaratun bi niyyatil istimdad ziyara ce da niyyar istimdad an gashi ko yawwa yuqalu alaihi ma'ruf min amr sidna akhir umri radiyallahu anhu ana cewa wannan shine abin da yake abin sani a na daga aikin shugaban mu a ƙarshen rayuwarsa Allah ya ji gare shi lisaddi hadal babi da tushe wannan kofa wa hafi hadhihi al-mada da kuma toshe wannan madda min asalin da asalinta وعلى ذلك استمر العمل akan wannan da aiki ya gudana min jumhur ashabihi da gabaɗayan mabiyan shautu jami'a al-mu'tabarin awa min minna la'anna zalika domin wannan inna ma yasu limin man tahaqqa yana inganta ne ga wanda yake ya zama muhaqqiqi bi manzil ikhlasi daga mataki na ikhlasi wa balaga sannan ya kai mutuka fi tasfiyatin nafsi a cikin tsarkake ruhi nasa wa tasfiyata da kuma tsarkinta idan an tsara har zuwa inda ya zama to la yaltabisu alayhi shay'un min dalalatiha duk wata da suka zuciya ba za ta rikita akan ta saboda haka fal khairu kullu alheri gaba ɗayansa majmu'un lana abin tarawa ne gare mu ma ashrafu afa ya mu taran raunana wa ahlu hijab jama'a bauta hijabi fi ittihami anfusina a cikin tuhumtar rawukan mu wa adam ba zikira da shay'in da kuma rashin ruduwa da wani abu mai mata da ilai na daga abin da rai ke kira zuwa gare shi wata shiru ila fi'lihi wata ke nuni zuwa aiwatar da shi wal hinsa alai da kuma kwadayi a kansa fa faham ka bayanci wannan wallahu a'lam Allah ne masani wannan shine karshen zancen Imam al-Hajuji a wanda shine malami na 40 na karshe a cikin wannan matsala to da yake dama mun faɗa wannan ita wannan matsala tana da dogon reli to za mu shiga tsere wa uzakirul muntasib aidan ina tuna wa dan tamori ha ila yau bima zakarahu amirul jaysh da abinda Shehu Muhammad Nasir Kabar ya faɗa a cikin littafin sun suna Ibadatul Biladi bi Anwar al-Mihadi a shafi na hudu yace an Shehi Ali Sha'ib wato idan a gane a kamar da al'adar littafin ana ƙari babi da malam Kabara to shi ma ga malam Kabara ya kawo wannan mas'ala da muke magana kanta cewa idan kana cikin dariƙar wani ka shiga wata an gane yawwa kada kuma ka tafi ziyarar wani ba ma ziyarar wani ba ka ji ma ranka ya karkata zuwa ga wani waliyin bayan ko naka waliyin da kake da kake da kake tare da shi to wannan kai zama ka karkata zuwa ga wani amma kuma wajibi ka ci gaba da girmama kowa kamar yadda aka sani to yake cewa an shi ali sha'ib fa innahu akhadha an shi muhammad samman shi wannan shi muhammad sa'ib din ali sa'ib ya kama daga sheikh muhammad samman shehu sammani wa qad zara marqad maulana ash-shaykh abdul qadir al-jilani fi baghdad ya ziyarci makwantar shehun Sidi al-Qadir Jilani a Bagdada wa kana min sha'ani daga cikin lamarinsa annahu sha'anin da lamarin lamma wa kafa amama bari Sheikh Abdul Qadir yayin da ya tsaya gaban kabarin Sidi al-Qadir Jilani ta haddasa fi nafsi ta kutuba wannan riya wani a cikin ransa ta haddasa fi nafsi annahu cewa shi idza ada ila wajhihi in ya dawo zuwa garinsa sai ya turuku kullama akhadha wa Sheikh Samman shehu shine shehu sammani to amma da yazo wajen sila alƙalmi yazo ziyara sai kawai ya ji a ransa bari yana dawowa ma zai bar duk abin da yake rika na shehu sammani yayyaya wai wazibu ala ma wajada khalifatu shay abdul qadir jilani alayhi fi bagdad zai zama ya dawoma akan abin da halifan sila alƙalmi yake kansa a cikin bagdad to ya aka yi yana faɗa wannan magana fasami amin dakhil sadrihi qawla sai ji wani kauli a cikin cikin zuciyarsa ya kula yana cewa ya aliyu ya sai aliyu shay in tatruk ma hasalta alayhi min shay samman tahlik in ka bar abin da ka samu a wajen shehu sammani zaka halaka farja an ra'ayi saboda sai ya dawo daga ra'ayin nasu zalika wannan ninka wasu ta gafara Allah ya kuma nemi gafara Allah wa abba alaihi bin nawajid ya rike shi da maya wato da hakora tarami faradiyallahu an jami Allah ya ji gaba su baki da kaga nan shehu malam Nasir Kabar ya tabbatar da shehin karke shi ina fatan gani fala shakka anna hadhihi alqissa ba shakka wannan kissa tu'ayyidu ma alaihi haula al-akabir tana karfafa abin da yake abin da yake hannun wayannan manya razaqan Allah hidmata a tabihim Allah ya mana baiwar yin hidima ga dandamalin kofar su ulaika abai fajini bi mislihim idza jama'atna ya jarir al majami wannan farazzaq ne yake yin wannan waka yake wa jarir kamar da dama an san shi mutum ne mai yawan alfari iyaye yace ulaika abai wayannan sune iyaye na fajini bi mislihim kai ka zo min da irin wayannan iyaye idza jama'atna ya jarir in taro ya hada mu ya kai jarir to wa hada naqalu wannan nakaltowa da aka yi tsara min kubalil mutawatir wannan yana da cikin jami'a abinda ake kiransa mutawatir allazi tahilul arisu tawadu haula li qawli allah kazibi wanda ba zai yi a ce wayannan dukan guda wadanda aya 40 da muka jero har ma shi wannan na saka bara ya zama 40 da dai kenan ko ba zai yi a ce duk wannan jerin da muka yi a ce duk sun hadu sun kulla ƙarya ba don mun kan manta mun dauko tun daga na zamani na ƙarni na biyu ƙarni na uku daga cikin karnukan zamanin farko daga shi aka fara ɗaukowa har zuwa wannan zamanin namu da muke ciki yanzu fa'ula'i wayannan arba'una su arba'in ne min jahabizatu sufiya min tijaniya wa gairihim daga cikin jagororin sufaye daga tijjanawa da wasu wa fi man kana fil qarni salisi a cikin zakon da yake mamanta a cikin karni na uku ma yake yasifuhum hadha al muntasib bil jahl amma wannan dan tamori yana son tasa cewa jahilai ne wa adam da mutaba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda wai kuma da cewa ba sa bin manzon Allah ba yana faɗa mizan shari'i ba za mu shiga mizan shari'i yanzu li shay'in lam yablughu ilmuhu wala aqluhu dan saboda wani abu da ilimin sa bai je wannan gurin ba hankalin sa bai je wannan gurin ba wallahu wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu Allah ta'ala yana cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila eh abinda aka ba ku na ilimi kadan ne ina fatan gani mana duk matsayinka ilimi to dan kadan aka baka to wannan fa ana maganar masu ilimin ne ba jama'a ba wanda yazo yana in fa khallaftu min khalfi ko eh aba'u salata wa tabu shahawati fa sawfa likauna gayya eh wai fa wai fa khallaftu min khalfi wannan ba ayi qur'ani ne ba abinda ayi qur'ani ta danna rubu to yanzu irin wannan mutum haka ma buga misali da kai to ba da irin wayannan ake ba da malaman da gaskiyan su ake magana wanda komai aka za a same su can akwai shi eh to ko irin su ne to wa ma utitum min al-ilmi illa qalila to wata da kalbutari malam mutari yayi gaskiya ash-sha'ir mawaƙin nan mai cewa alayya nahsul qawafi min ma'adinha wa ma alayya idza lam tafham al-baqar yace ni da aiki na zan zo in sassaka kafiyoyi an gane ko min ma'adinha daga ma'adananta zan sassaka in gyara in fuka wuta wa ma alayya amma bai dame ni ba idza lam tafham al baqaru idan shanu ba su fahimta ba yanzu ka zo ka kasu dole sai shanu sun fahimta aka kada da kan aiki ko ba ka ba yau sai ka ba ruwan ka zantan amma shanu ba su fahimta ba akwai mutane masu hankali sun fahimta shikenan to wa akhartu hadha al muhaddisa al hajuji na jinkirta wannan malami na karshe rahimahullahu Allah ya jinka gare shi la'anquba ma nasajahu al-muntasib min al-kadhib wa at-tadlis alayhi saboda warware irin ƙaryar da dan ta more ya saka ta da irin tadlisi boye aibin sul'a a cikin sa a cikin risalar sa mai suna idza kana al-anbiya'u awama shi ne tambayar da yake yi ai ga littafin da ya yi masa rabi to yanzu ga rabin da za a fara a shafi na 66 an gane ko yayi magana kan wannan malami hajuji wal imamu suka yi raju da imamu suka yi raju wa Muhammad Kannun rahimahullah da kuma Muhammad Kannun Allah ya jinka gare su faqad qala al muntasib hunaka sai dan ta mori sai ce wa ilaykum masalan ga wani misali alqabi Ahmad suka yi rajul shi alqali Ahmad suka yi rajul nan fa na tijaniya wanda shine su yi din tijaniya an fahimta ko yawa domin rubuce rubucen sa wannan ba san adadin sa ba to ragama ta shaddudihi za mu zo na wani guri ba suna takama ko in ce yana takama dan su masu hankali a cikin su ba sa takama cewa ba nasar kamar yayi waka mai baiti goma sha ɗaya babu dugu to nan mun kawo baitika ɗari nasa da babu dugu shi suka yi ragama eh kwarai kuwa za mu zo nan ga wani magana to tare da cewa ragama ta shaddudihi duk da cewa shi ma yana tsanantawa fi shirudi dariqati a cikin sharuɗin dariqarsa walakinahu wannan ban tsanta hoye ba jama'a azzikiru yace walakinahu sai da cewa shi suka raju qabala mautihi bi sharin kafin ya rasu shekara da wata guda ra'a fi manamihi ma ajbarahu ala rujui sai gani a cikin mafarkin sa abin da ya tilasta masa akan lalle idawo an mu'uta qad tahrimi ziyarati man lam yakun tijaniya aw sa'id qad cewa wanda ba tijani ba ba za ziyarce shi ba lihadi har sai da ta kai matsayin annahu ausa cewa shi alƙali suka rubu yayi wasiya bi an yudfana inda barihil qabiyya abin da shi akusal alqaliyya inda dan tamuri ana jigo sai ce raji tafasil waqi'a ka koma kai muraji'ar wato tafasilin wannan waqi'a aina fi fatihil malikil allah wannan littafin shi ne ga mana mana littafi ne wanda bai kai littafin rakawar asuwa ba amma na gaya mana a wancan lokacin ma naira dubu goma ake da shi eh to littafin tun da aziz lojud ne yana wahala samuwa shi kuma dama kullum kaga yana yawo ya leƙa maroko ya je ya dawo ya je a wannan lokacin kafin a toshe hanya a yan gane ko su ma suka gane ba mutum arziki wani sun hana shiga sun hana shiga ina fatan gari to sadaka a wannan lokacin littafin bai masa wahala ba mu kuma nan yi mana wahala to sai lokacin da ba littafin zai wahala samuwa to so daga bari ya kirkiro ƙarya a cikin littafin to wannan sai muka je muka nemo littafin muka nemo abin da ke cikin sa domin wannan lafazin san shi ke faɗa yace wai gashi suka yarda ya dawo daga barin wannan sharhi ma'ana a gurin suka yarda a ji Allah shi kowa kenan wa fiha a cikin ta zakara risalatahu ya faɗi wannan risala ta sa ila shi Ibrahim ya zuwa shi Ibrahim ya wa ma qala wal qawli an hada al ajab da abin da shi Ibrahim ya faɗa a wannan abun mamaki qultu قد راجعنا الموضع المشار إليه eh mun je mun je mun duba dan wannan tafi mun je mun nemo shi a wannan lokacin fatar wani sai Allah mun je mun duba wannan guri a cikin wannan littafi wa ra'ayna kazibal muntasib iyal mun ga ƙarya ta more ido da ido wata dalisahu da kuma koyi aibin abin da ya faɗa fa inna hu laysa fi kitabi kullihi babu a cikin littafin gaba ɗayan sa ruju'un an mutakal tarim ziyarat malaikun jami'an wannan kaulin da ya faɗa cewa wai an dawo gabarin wannan faɗin ƙarya yake babu shi baki da ciki bal fihi ru'ya kawai abin da ke cikin littafin shine akwai mafarki ra'aha Allah suka radu wanda Allah suka radu ya gani qabla wafati bisharin kafin ya rasu da wata guda annahu shahada bi nafsihi fi majma'il ulama cewa shi suka radu yayi mafarki sai ya ganshi da shi da a wani taro a wani dan takaitaccen guri da taron malamai a gurin wasadati da kuma jagoro wato da manyan mutane a lafazin madawaka bi barihi alqadi ya bi marakusha wato daidai inda kabarin alƙali ya rike anan ya ga ga taron mutanen ga kuma kabarin alƙali ya yanzu dan Allah ka kayan farki a abu shikenan ko sai zama shikenan yanzu ya halatta ka dinga zuwa ziyarar wanda ba ba tijari ba irin ziyarar neman albarka wanda muka magana akan ta an gane ko sai ce wa kana min jumlatul hadirina fi sahibud darif a wannan jumlar wayanda suke wannan gurin ka ma kafin yarsu ne taron da aka yi wannan malaman akwai shi sahibu dari akwai ma'abucin kabarin al'allamatu alqabiyya shi alqaliyya ma'ana taro aka yi na malamai sai rumun tuka alqaliyya ga shi suka yi rajul ga sauran malamai walan ma in qabdal majlis bayan jama'a duk an watsi wa arada al'allam suka rajul an yansar minhu suka rajul me baraka kin yayi rufin zai fita daga wannan guri ra'al abuwa ba kad aqfalat alayhi dakhilahu sai ga duk kuma bisu rufe baki daya yana ciki falam yastadi al-khuruja bai iya fitowa ba an gane to wannan shine mafarkin da suka yi raje gani da ya gani ya yi sai tura wa kudubin zamanin wannan lokacin tare da cewa idan maganar mu'allafat ya ce Ibrahim mu'allafat kai a shekaru ma ya ce mu Ibrahim an fahimta ko yau amma duk da haka dama mun sani cewa ya ma da ana tunanin kamar shi da wannan wannan wannan matsayi na shi Ibrahim din amma a lokacin ke ga musu cewa lalle wannan maganar wa inni lakum fiha anassu lakum nassa ina nassa ta cewa wannan magana ta sahibul waqti ma abocin faiba to kai ne ma abocin ta to sai kace in rubuta wannan abin da ya gani suka rabi ila shi Ibrahim ya sai rubuta shi Ibrahim bi hadhihi ru'ya da wannan mafarki wa khatama bi baitaini min shi'rihi sanan ya masa wasu baiti guda biyu bayan ya kawo tarihin sai kawo wasu baitoci guda biyu qala fihi ma yana cewa kam sa'irin an halati min kharijin wa dahili qultu lahu safinatul umri rafat bis sahil yace kam sa'irin an halati da yawa akwai mai tambaya game da halina min kharijin wa dahili a ciki da kuma waje qultu lahu sai na ga masa safinatul umri ai jirgin rayuwa ne rasat ta zama ta tage bisahili a cikin wato a gefen kogi ala shehu ibrahim ya sai shehu ibrahim ya ce fa fahimtu min tilkar ru'ya sai na fahimta daga wannan mafarki almusharu ilaiha wanda ake nuni zuwa gare shi wa min albaytain da wayannan baitoci guda biyu Allah zai ne khatama bihi ma risalatu wanda ya cika wannan risala ta fara su annahu yan'i nafsuhu radiyallahu anhu shehu ibrahim ya ce sai na gane yana kawo mun ba san da yake mun yi magana ba cewa tijjanawa na na hakika yadda suke cikawa wallo sun zuwa suke masu gaya mutane gobe na gaita da janaza gobe janaza ta ya gama biyan duk buwasu sukan sa ya je ya gama abubuwa ya zo ya duku kuma ana gaya wa Allah sannan aka baka kaza da kira to saboda shine abin da shi shehu suka rage sai shehu yake ta sai na fahimta kuma dama ko ba haka ba a kallon san da kyau qultu lahu safinatul umri rasab bisahil duk lokacin da jirgi ya tsaya ba su kaza ba to shikenan jirgin rayuwar tasa ne ya tsaya a bakin kogo a bakin kogi sauka ce kawai shikenan to da kace shi yake sai na gane annahu yan ilam sahu radiyallahu anhu yana gaya min rasuwar sa ne Allah ya yarda shi sai ce wa haka za ta haqqaqat hadhihi ru'ya al-ajiba haka wannan mawarki mai ban mamaki ya tabbata liyo da fanal qadi bi janibil qadi dan abin ne alƙali suka yi raju a kusa da alƙali iya kuma me waliyar kuda nazimu shifa bi janib yu'allifaha dan wanda yayi waki a shafa da wajen baiti dubu shi da wani abu ya zauna ya kwanta kusa da mai a shafa kansa wannan shine abin da ya faru amma ka zo dan bankaura ya zo ya ga mutane saboda wai a garin ba za ba za a ganta ba saboda sai kirkire ƙarya sai ta ga shi ya janye ya bar wannan abu فرحم الله الجميع الله يجزيك عنك سواك جبائع ورضي عنهم يدرسوا وأسكنهم فصيح جناته ya kuma zaunar da su wato aljanna ta wata take mai yalwa fadillahi alayka to tsakaninka da Allah ayyuhal muntasib ya kai dan tamuri ainar ruju an man ziyarta wana ina inda aka ce an dawo daga barin ziyara fazi ru'ya fazi ru'ya wannan shine mafarkin da yi wa hadha tafsiru hamil shi ibrahim yasal kaulai wannan shine tafsirin ta ita wannan mafarki daga shi ibrahim rahimahum Allah Allah ya jinkai gare su qutila al-kharrasuna Allah ya tsine wa makaryata amin shi ne ma'anar qutila al-kharrasuna eh wa azidu bayanan anan zan ƙara wani bayani ala hada tafsir amsa wannan tafsir shi ibrahim yayi huwa shine anna umrahuma mutasawiyatani an gane ko anna umrahuma mutasawiyatani shekarar alƙaliyar shekara 68 a rayuwarsa shekarar alƙali suka yi rajin 68 fakilahuma dukkansu an sha samanin wasu tiyar sana sun shekara 68 baki ɗinsu to wannan ƙarya guda kenan a cikin izakarar anbiya to kazi batun uhura ga wata ƙarya kuma fiyar sarfi izakarar anbiya shafi na 66 ƙala da muntasiru dan tamore yake unzur kaifa ya amur shehu tijani a shehu ali harazima ka duba yadda shehu da yake umarnin ga shehu ali harazmi la inji inji dan tamori kun san ba muna magana akan ba ziyara ba ziyara ta neman madadi ko ba ziyara mutlaka ba muqayyada ce babu ita to sai ina so ce ai lalle akwai ta an gane sai ta ku duba yadda shehu tijani yake umarta shehu ali harazmi laysa bi tawassul bi salihin faqat ba wai tawassul salihai ba kawai ba a'a wa inna ma bil istighasati bihim ai zai dinga neman istighasa da su wa talabul madad minhum ya dinga neman madadi da gurin su sai ce wanzur kaifa yazkuru ala wajhi husus ashiya al qadir ka duba ma yadda ya ware fi al qadir a je a nemi madadi ga fi al qadir in jiwa in dan tamori a cikin izakar al anbiya'u awama ya ware fi al qadir wa shaykh rufai da kuma shehu ahmad rufai sai ce wa qarin haza dan tamori yace ka zo ka auna wannan bima ushi'a da abin da aka yada min annahu harrama zalika bi amrin min annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa wai shehu dan ya haramta haka saboda manzon Allah ya hana sai ce wa kulli billahi alayka ka ga ya mu tsakani da Allah kaifa yumkinu sudurul amrayni min shakhsin wahid ya zai yu a ce lamarin nan guda biyu ya zo daga mutum daya shi ne shehu tijani a ce nan ya ce ka ayi nan kuma ya ce gashi ya yi umarni ayi mai sauraro ko wanda ya karanta bai gane da al'amarin ko wanda bai fi raƙau ba an gane ko zai ya dauka eh wannan abun gaskiya fa ya za a nan ya faɗa nan kuma a ce bai faɗa ba ko ba haka ba to amma da yake a gane makarici yauwa kuma muna godiya ga gwamnan mu gwamnan musulunci hadin islam wal muslimina ko ba haka bane ba yana faɗa da kansa yace makaryaci ne bari in gaya maka yaudararsa a gane cewa mayaudari ne makaryaci ne ina ba dan gane yauwa to qultu anan nake cewa idan tafaina bi mana kalamin kashful hijab idan ma mun isu da abin da yace ya ciro daga cikin kashful hijab ma'ana ba mu je mun yi bincike ba nudiri ku zamu ga annabi abin da ke cikin littafin shine ida'u sawabi qira'atul fatiha li ruhi shay abdul qadir shine ayi addu'a a ce an bada fatiha ga ruhin sidi abdul qadir jilani ina fatan gani wa shay ahmad rufai an bada fatiha da ruhin ahmad rufai wa jamil awliya al-ga'ibin al-hadir da kuma gaba ɗayan waliyai mahalarta da wanda ba sa nan to fa in ka zama ta sugu in shi dan tamori ya zunnu anna zalika tawassul in yana ganin yana da san wannan tawassuli ne wasu sun bihi ma wa yana ganin istighatha sai da su wal jamil awliya ga gaba ɗayan waliyai fa ya lam annahu muta'assibun san cewa to ya makara an gane ko yawwa la'annana domin cewa mu hatta al'ana har yanzu idan idan mata rajulun idan mutum ya rasu wa faragana min mu'nat zizi muka gama binne shi na qara'u lahu al-fatiha muna karanta masa fatiha wasu sai ila zuwa kansa ulwal lahu wannan kullu sai mu ce ya rabbi ya ubangiji a hadaina sawaba ma qara'nahu mun yi hadiyar ladan abin da muka karanta li ruhil mayyit fulani ga ruhin wani da ya rasu fa hal tawassalna bihi wa sagasna bihi anan wajen tawassuli muke da shi jama'a wannan ba shine abin da ya faru a can an ce a karanta fatiha ga ruhin sirri da kagar da shehu ahmad rufai an gane ko sai kuma yace a ai anan wajen gashi yana cewa ai tawassuli da shi to anan wajen man da dan tamore ne kai ana kuma suka gane cewar ba tausiri aka yi shi ba a addu'a aka yi masa kuma wani dalilin akhar ala mudlan zalika ga wani dalilin abin da zai bata waccan aqida ta sasa anna na cewa mu nushahidu rasail al majistai wa doktora muna ganin thesis na na na doktora ko muna ganin rubutu da ake na magister a jami'o'i an gane ko yaftatihuha ashabuha bil ihda za mu ga duk ma'abota littafin ma'abota rubutu in ka bude in dai rubutu ne na jami'a sawa'un master ko kuma har littafin ma an gane ko har digiri za mutum zai rubutu a kansa zai ga idan pejin farko biyu zai ga an rubuta hida an gane ko yawwa yana yana sadaukantar da shi ga wani ko ba haka bane ba kuma wannan ya haɗe da yan izala da yan ɗariƙa duk kowa yana yi an gane ko وحتى الجامعة الوهابية في المدينة كي أحق جامعة الوهابية وتمدينة أنا وأنا أبو ومعروف كما أبن سنيني أن الوهابية سوى سوهابية من أبغض الناس للتوصل والاستغاثة سوني ما في كم متاني قبر التوصل سوني ما في كم متاني قبر الاستغاثة to yanzu kai ka yadda yanzu in ka gani a cikin jami'a ta Madina an zo an rubuta risala an rubuta ihda yanzu wannan su ma tawassuli suke da wayar suka faɗa ciki shashinci ne kawai wada labal madadi fa kaifa yujuzuna misla zalika fi rasail hada su halata wannan a cikin risalar su wala shakka anna ba laysa bi tawassulin wala bi istighatha wa qad zakara al-muntasib bi nafsi kuma shi dan tamori ya ambaci kalamu shahi tijani rashin shahi tijani alladina qala wal imam sukairani wanda Allah sukairani ya tirato shi annahu cewa shi khassa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi su'al al-madad cewa ya kibanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin neman madadi ashe za a neman madadi da iya manzon Allah zai sun ba da zalika sannan bayan nan an majami ishuhil hadirin ahya sai ya game dukkan shehunai mahalarta gurin rayayyu wa malumun kuma abin sani ne anna shuyuh hadirin fi zalika mawdi hum tijaniyun la ghayr duk shehunai da suke wannan guri a tare da shehunai tijanawa ne ba wasu ba fa bana bi hada kazibu hadal muntasib to anan wannan sai kare dan tamuri ta bayyana wata dalisahu da kuma amrayan sa wata muhati Allah wa da amrayan da ya amsa amma wa hadana Allah wa iyyahu ila dariqin mustaqim Allah ya shiryar da mu ya shiryar da shi zuwa tafarki wanda yake madaidaici khiyaratun ukhra ga wata ha'intin har ila yau fi risalati za kana al-anbiya wa awaman shafi na 62 tata unwan a inda ya wani adireshi limadha ziyaratu wal tahrifu ala shaykh tijani me yasa ake ƙara wa shautu jani me yasa ake rage masa wai nan wai ai ba gari ba ba idza kana an da ayyuku zubu alayka yake so yi ko ba gari ba sai ya duya shi ya bayar idza kana an da ma eh to shi ma ayyuku zubu alayka muna janka kayo eh ko da ke yanzu an shiga wani rasici kuma eh sai hakuri hakuri kuwa eh a a yanzu kuma sai addu'a eh nan muka tabbatar shi- wato a a sheikh khalifa qariballa waliyin Allah ne mai karama A- addu'a fa yace a karanta amma ka a wuce sati saboda in an wuce sati akwai bala'in da zai wuce ya wuce wannan lissafin shawiti a ka iya iya iya satin shi kuma da yazo da yake dan shedani ne sai fara sai fara Ka- har da gaya wa Allah wai ka sati guda ka ba Allah sati guda in Allah bai maka ba za- yadda kake so zaka yi wa Allah zanga zanga zaka yi wa Allah tawaye haka yace dan ta kai mala amin nace ka sa wannan baka danna shi ba ranan sai ka danna shi wannan lafazin nasa ya kamata ka danna shi
wani aka bara yayi ran alhamis to ba magana za a zauna ka ce ka sa- ka buya bayan ka fito ka faɗa har ka ba Allah kwana bakwai ga yadda kake son yayi ma in bai maka yadda kake so ba za ka gaurai da shi shi ma za ka sa a mai zanga-zanga to yanzu lokaci yayi da za ka zo mu zauna da kai so haka eh, wai ha- wai Allah zai wa zanga zanga wai in ji shi to wannan fa shine fa abin da yake yi yanzu idan wani ya ji wanda bai san bai san hawa bai san sauka ba sai ce kai waye wannan zai wa Allah zanga zanga sai ya dauka abinda ubangidan nasa ke faɗa gaskiya ne nan ko tataccen makarashi ne shi cewa addu'a kawai yake yi kuma karama da ma mun gani dama Allah Allah ya faɗa akwai rubba ash'asa a gabara madu- wannan ash- a- a- ash'asa a gabara ba shar'i bane sai an samu haka tunda waliyan Allah suna nan wasu ma jib suke hawa manya manyan motoci kuma waliyan Allah ne ko ba gani ba yawwa ba shar'i bane ba ba nan mun yi tarihin Ibn Munkadir ba Ibn Munkadir ba dan kasuwa bane ba amma gashi a garin da aka zo addu'a yake Allah kamar ruwa dan dan Munkadir sai ai ruwa kuma dan kasuwa ne mai kudi a lokacin amma da yake ya ji tsoron Allah sai gashi yadda ya zama so haka halifa ya daga nuna ce to ya ubangiji kai shi kuma ya izgiri wannan izgirin da kai sai gashi satin da ba kwana hudu zuwa biyar Allah ya maganin abu kuma duk komai ya rushe baki ɗaya ba wata ba wani al'amari tunda yanzu dai ko ko fito ko kyale ka aka yi mutan gari ba kyale ka ba ka zagi annaba kyale ka a garin nan ba zai yi ba kuma muna gaya wa gwamnati da hukuma a san yadda za a yi da shi dan ba yadda za a yi muna ganin me zagin manzon Allah kyale shi eh sai da karfin mai gadi hmm Allah ya samu dace to ah to ga abin da ke cewa a faqala hadha allazi jara wa yajri wai wannan abin da ya gudana kuma yake gudana qad zakkarani ma qama bihi ahadul ulama bi masar ya tunasantan mun da abin da ɗaya daga malamai ya fara a cikin garin misra haisu hazafa wa gayyara yayin da yazo ya- ya- ya- ya goge ya canja wa zaga da shayi tijani ashiya min inda nafsi ya ƙara wa shayi tijani wani abubuwa da kansa wa zalika fi kitab awradi musamma bi awradu ahzab a cikin littafin shayi shayi tijanin mai suna a- awradu wa ahzab yan gwada ma haka so yake ya sunan kire yawa to ka san lamarin sai addu'a wai wannan shi zai wa gyaran tijani zai wa gyaran kuma sunan littafin da yana bai ka iya rigawa ba to sunan littafin a a a a- a wato ba ba yadda ka faɗa auradu wa ahzab a ahzabu wa aurad ahzabun ne a farko an gane ku yawa eh to ai shi ne ka san wala nabul wannakum ce bi shay'in min al-ju'i wal khawfi eh haka yi- ba haka yi ba a cikin ranar mulkin hata ba ranar ranar ranar hudu ba wai shi ga mm, wa ma inda Allah khairun mm, khairun menene eh ana fito da ayoyi aya ce wato wato ni ban taba ganin da aka wulakanta haya ba eh an wato ayan nan gaba gaba ayan nan ta sha wahala billahi la ilaha illallah kai to me zaki wallahi na dauko ayan nan za ta yi mun abu sai in bata sai in faɗi ma'anar ta shikenan huce ba me zaki a ciki wa zai kama ka a ciki ba zai kama ka faɗi ma'anar ka huce kawai shikenan Allah kamar magani mm to a alƙudurin rabbani wal arif samdani sai sai ji amma tijani faqad khatama al awrada sai dan ta more yace ai shau tijani ya cika wurdansa bidaliyatihi da daliyar nan tasa allati kana yin shuda fi munajati wanda ya shau tijani ke rera ta a cikin munajatinsa wa kana min dimn abiyatiha yana daga cikin abin da ke cikin baitocinta arba'atu abiyatin akwai arba baitoci guda hudu tawassala fiha binu jaba'il ashri fa'i kazan larabci ba binu da ba'il ashir fa'i ina ma zan kace shurafa ko ai ya fi daɗi ma amma ashir fa'i wato ya tawassuli da manyan sharifai ma wanda suke madawaka min su zasu zahra al-batul alaiha salam daga tsatsan na na Fatima Allah ya kare daga gare ta ira da mutum Allah ya tabbata gare ta ya kulu yana cewa shafin 177 humu hasanun wannan fa shine yake faɗa a cikin iza kanal anbiya wa awaman shafi na 62 sai yake ihala zuwa ga azabu aurat wanda muka faɗa sunan ma bai faɗa daidai ba sai ta a shafi na 177 kuma bari ku zo abin mamaki ita wannan nushar da ya faɗa ana ji ko a ciki zagin sa na kaddar in ma dai ɗayan biyu ko dai da ya zo Allah ya sa tuwo a idansa bai ga abin ba ko ba gane ba ko ko a'a ya gani ya kautar idansa kawai shi kenan an gane ko yawwa tarawun yusuf wato za a gan suna yanzu ne laikawar mulafiyar ko ya cikin ayat kada nima zan zama ɗan tawara ko ba haka bane ba yawwa a gane da kyau ba Allah ya ba da labarin wasu ba za a ga suna kallon ka ba kuma kallo suke yi ba ishe gaya manzon Allah to saboda ka irin su ne ya zo ko dai akwai Allah ya toshe idan ina fatan gani ya kasa ganin me yake akwai amma a cikin nushar da ka faɗa a shafin da ka faɗa yanzu za mu yi masa na a cikin sa yace wai abin da yake cikin wannan littafi shine humu hasanun summal husain wa nadluhu aliyu allazi zana ibadatu bi zuhdi wa baqiru ilmin wa huwa walid ja'farin abu al-kazim al-qalmi al-human bilad bilad hadi wa sayyidina al-mahdi allazi sawfa yanjali bihi zulumat al-jawri wa zayyi al-hadi sai ce wannan sune wato jikokin na na Fatima Allah ya kare da gare ta wato ƴaƴanta da jikokinta wanda Shehu Tijjani in ji ɗanta moye yake tawassuli da su to amma shi wannan malami na masar wato alhafiz da misir yake so ce an gane ko sai ce wai sai wannan malami wai sai zo ya goge su wace ga ƙarfin nan ma sai ce haka ma ƙala shau tijani haka shau tijani ya ce wai ya mawujudin fi nusatul matbu'a ita na nan a cikin nusa'a wacce ke matbu'a bil qahira wanda aka buga qahira matba'atin mustafa al-babi al-halabi wa auladu bi masar wannan ba mallan naje zuwa nan maka ya bani da tafai da yawa kwarai da gaske Allah ya saka mu da alkhairi to wai bi masar ɗayansa ne a masar am wato shekara ta dubu ɗari uku da hamsin da uku a hijiriya wanda ya dace da dubu ɗari tara talatin da biyar miladiya a shafi na ɗari da goma sha bakwai sai ce walakin na ahadal amasir tijaniyin sai dai ɗaya daga cikin mutanen masar na tijjanawa amara bil abiyati salasatul akhirati fa muhiyat yayi umarni sai aka shafe waɗannan baitoci guda uku na ƙarshe wa bil baitil awwal fuhurrifa shi kuma baitin na farko sai aka canja shi wa asba haka ba sai zaman to haka a shafi na 172 humu hasan summal husain wa zainabi shi musul huda zanul ibaratu bizuhdi fa qala mun tusibu sai dan tawari ce duna an yazkura dalilahu ala hadha tahrif bai ambaci wani dalilin sa ba amsa wannan canja da aka yi sai ce rafi'u ka koma ka je kai muradarsa a cikin shafi na 182 to jama'a ji wannan abin da kyau wannan abin ya daɗe na ya zura al'umma da shi to amma bari a ji fakkinsa kai tsaye yanzu da izinin Allah qul li ya'lama awwalan ya sani shi dan tamori da farko anna hadhihi al-abyat cewa wayannan baitoci laysat min nazm ash-shaykh at-tijani ba waka shaykh tijani bace ba an gane ko yawwa wala min ahzabihi aw awradihi baya cikin ahzabu da awradin shaykh tijani kawai kai ma dakikancin ka ne ya kai ga wannan bangaren yawwa da gudun makarantarka lokacin da muka yi inda ba kasa me yace haradin sai zai zo makaranta har rantsuwa yau yaransa zai zo makaranta nan a biya makaranta ba ka ce ba to me yana zuwa da ya zo da tunin duk wannan shafin da yake da nan wanke musu eh kwarai kuwa da kan zai fada rantsuwa ya ga musu cewa zai zo makaranta ko ba ka ce ba ba ta yace ba ta yace ba zai ma fada ba sai dai a ganshi ko ba ka ce ba eh haka ce eh sai ka mai sai ka samu dan yin sake ji da kunnan shi ya mada ba manta yi ba ba ba kaga ba akai mu mutum da yace min in je in karatu to idan na je din dole biya min
to sai wa inna ma hiya min mulhaqati shaykh ibrahim ar-rayyi wannan ba jawabin shi tijani ba a'a akwai wani malami mai suna shaykh ibrahim ar-rayyi shi ne ilhaƙin wannan a cikin ahzabu da aurat kama sabata fi jami'in nusahil makhduda dan haka ce ko an sa zaci kamar yadda zaba a cikin dukkan nusohi wanda suke al makhduda wal madbu'a wanda aka buga da wanda suke ta hannu li raji'ul muntasibu daba'ata shi dan tamore wannan daba'a da ya faɗa an gane ko ta albabi alhalabi din nan ije i koma i duba ta shafi ni 112 fa fiha qaulul gamrawi zai ga faɗin malam gamrawi wa nuh- wa- wa tuhtamu hadhihi al-awrad al-gurar yace za a cika wayannan wurdai wanda suke al-gurar masu haske wal yawaqit durar da yaqutu wanda suke masu haskawa bis salatil musammatu bin narjatil ambariya za mu kawo salati mai suna annarsul ambariya fi salati ala khairil bariya Ta- sai ce me ta'alifu shaykhil islam a kalli waye yi waƙar talibin shawul islam wa qudus al-anam hamil liwa'i al-ilm wal irfan al-makhsus hayya wa birahmat al-tariq wa igasat al-lahfan nasir hadhihi tariqat al-ahmadiyya wa hamil zimariha wa madla'i shumusiha wa aqmariha abi ishaqa al-shaykh sayyidi ibrahim ar-rayahi at-tunisi radiyallahu anhu wa hiya sai ka wannan baitoci ila hayr al-abyad saboda haka ba ta shautu janabaci an fahimta ko sun ma inda muntasiba sannan shi ɗan tamori tarabba alal khiyanaci shi ya rayu a bisa ha'inci kullum cikin ha'inci ba za ka taɓa ganin wani littafin bai ha'inci ba kuma sai mutum ya koma ya ɗauko irin raddodi da yake wa ‘yan izala wallahi har na da za ga ha'inci ƙiriƙiri da ya zo kawai da ya zo ya wannan bambamin cikin al'umma sai alha gaske ne ko ba gane ba amma sai ya gama ha'incinsa ya tattoshe wasu guraren ai ba kake yi ba fa zanna sai zatan annan nasu kullahum misluhu sai ki zanin kowa irin sa ne yadda ya ha'i yake ha'inci sai daga hafiz rusuri ma ha'inci ke ai da hafiz rusuri da ha'inci yake da bai suka da bai kai usulun hafiz ba an gane ko fiya bi sira cikin wannan sana'a tasa wal amru laysa kadhalika fa inna allaha khalaqa unasan lil ma'ali allah ya halicce sun sane saboda al'amura madaukaka an fahimta ko yawwa al'amura marauka wa halaka akhari ya halatta wasu kuma likas atim saboda plate wasari da tuwo ko ba gani ba yawwa plate yake zuwa zuwa mata toye fasa kawai shikenan yawwa fa inna dalil al-hafiz al-misri domin dalilin al-hafiz al-misri fi tagayiri al-baiti saboda tunda wannan baiti da yi wa hasbi asma'a man laysu min sahaba da kuma yadda ya shafe wanda ba sunan sahaba ba sahabbai ba huwa ma taqaddama min nuqulati ahli sha'an shine abin da ya gabata na daga cirowar da aka yi na mabuta shani ana shehu tijani muridi daga shehu tijani da muridansa wa illa sahabat al-kiram radiyallahu anhu shehu tijani ya ce ban da sahabban manzon Allah ashe wanda suka biyo ba sahabbai ba ta yi ai da sauransu ba su a ciki summa inna al-habil al-misri sanan shi habil al-misri lan yafa azalika hatta na ba ala zalika asal safa bai aiwatar da haka ba sai da ya faɗakar bisa wannan aiki a ƙarshen wannan takarda bi kauli domin ya ce iktasarna huna ala tawassul bis sahaba mun takaita a nan da tawassuli ga iya sahabbai ma'ana mun cira daga waƙar ibrahim rayani iya tawassulin da ya yi da sahabban manzon Allah radiyallahu anhu sai ce wa minhum daga cikin wannan sahabban as-sayyida zainab bint al-batul radiyallahu anha akwai sayyida zainab yar na fadima Allah ya kare ta gare ta sai ce sai to ya haizu a karshe wa hadha yukazzibu qawl al-muntasib wani yana ƙaryata faɗin ɗin tamori min anna al-hafiza na cewa ɗan tamori a cewa al-hafiza shi hafiz al-hafiz al-misri lam yazkur dalilahu ala hadha bai ambaci dalilin sa bisa wannan ba wa qala al-hafiz al-misri aidan ha ila yau al-hafiz al-misri ya faɗa naqalan a shafi na shida nakalan an min sayyidi kannun da ya ciro daga sayyidi kannun a cikin rafal ishab qala ite ra'aytu bi khatt al muqaddam sayyidi muhammad bin qasim ite mun gani a cikin da haddin malam muqaddami a sayyidi muhammad dan qasim wa huwa min ashabu sayyidina abdullah yana cikin mabiya shautu jami'a waka على نسخة من الجواهر أو صلاة نسخة جواهر المعاني أن الشيخ رضي الله عنه شو شو تجعل الله درشي رجع أما كان أذن فيه من زيارة الأموات إيش أي داو gabar izinin da shautu jani taɓa yi ya yi wasu izini cewa a ji a zarci matattu gaba ɗaya wani ha mutsalaka ne hani mutsalaki baki ɗaya to yanzu a ban sani ba lokacin kada mu je mu ja da yawa ko amma dai bari mu dan ƙara wa amma tashar duka ku amma cika bakin da yake bi anna man az-ziyarati yukhalifu mizan ash-shakl cewa wai hana ziyarar nan ya saba da mizanin shar'i allazi amara shawu tijani ruju ilayhi wai mizanin shar'in da shawu tijani yace a dawo zuwa gare shi to fa huwa jahalun aw tajahul ko dai jahilci ko kuma kallafa kai jahilci an gane ko shi jahilci shine baka saba ba tajahuli kuma ka san abin ka taki la'anna ziyarata domin ta ziyara khususan ziyaratul amwati musamman ziyarar waliyan Allah hukumuha aljawazu aw alistihbab an gane ko a ziyarar matatu hukuncinta ko dai a ce halal ne hukuncinta ko a ce musabi amma ba sunna bace ba wajibi bace bai ha a ce in wani ya ce ka kai an gani yace yanzu ka sa- ka ka ka saba Allah ko eh faqad takarrara fi usul ya tabbata a cikin asalai a cikin usul anna al-amra idza ata ba'da an-nahyi yufid al-ibaha lal wujub idan umarni ya zo bayan hani yana fa'idantar da wato a halacci ne ba wajibci ba wa za mu babu kasirin min ulama wannan matafi yawan daga cikin malaman usul min huma imam malik a cikin sakon imam malik wa ahmad shafi fi rayi kalami a cikin zanzan bayan zanzan sa wa wa ikhtiyar ba'd hanafiya shine zafin shashin hanafawa wa aksar hanafiya da yawan hanafa hanbalawa wa dalil zalika dalilin wannan magana al-istiqra'i wa tatawwi lil awamir shar'iyya shine bibiya na daga umarni da yazo a qur'ani da kuma hadisan manzon Allah alwarida ba'dun nayi wanda yazo bayan hani wa min zalika yana daga cikin sa qauluhu ta'ala fadan Allah fa iza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi Allah ya ce idan aka yi da sallah fantashiru fil ardi ko ya za a ban kasa yanzu wannan ba umarni bane ba yanzu wajibi ne eh ba wajibi bane saboda ba da kauli bayan fadan Allah wa zarul bai'a Allah ya ce wa zarul bai'a batiriki a batiriki idan nudiyar salati min yi wajen an kiran sallah ra- ranar juma'a to shi kenan fazarul bai'a an gane ko zarul bai'a a kyale cinikayya baki daya to yanzu da ba Allah ta Allah ce fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah in an yi da sallah to yanzu fantashiru a tafi haji a yi ibtiga min fadlillah da an ce kar ai kasuwanci yanzu ba an ba jama'a yanzu cewar an ba da jama'a ya zama wajibi ai kasuwanci eh to a ƙa'ida haka take ba wajibi bane ba wa qawlu ta'ala wannan Allah da yace wala taqrabuhunna hatta yadhurna kar ku kusanci mata har sai sun yi zargi amma fa fassara ta malamin arziki ba ta danta muri ba dan kun san wancan shi abin da yake fada idan mutum tana haila tana istihaba shikenan za ta yi sallah za ta yi azumi amma ba za ku tare ta ba saboda me ita saboda Allah yace wala taqrabuhunna hatta yadhurna wa yazbillahi billahi Allah ka kiyaye to saboda haka wala taqrabuhunna hatta yadhurna kan ku kusanci mata sai sun yi tsarki sun mabara zalika sun makala sai Allah yake bayan wannan fa'ida ta da harna fa'atuhunna idan sun yi tsarki ku zake musu yanzu ba tuhunna wajibi ne mutum ya kwanta da masu bayan ta tsarki ba wajibi bane ba me yasa saboda ai wannan umarnin hani ya riga yi shi kun gane kai da ko duk lokacin da hani ya riga yi umarni to wannan in dai akan abu ɗaya ne to wannan umarnin ba wajibi ne ba abin da yake nuna ba halal ne kun gane ai ko to wa qawluhu ta'ala fadan Allah yasa wa idza halaltum fasadu idan kun gama aikin haji to ku je ku farauta ba da kauli bayan fadan Allah gairu muhilli saidu antum hurum idan kuna aikin harma da aikin haji ba ku ba farauta kaga an haram an haramta kenan ko to amma sai da kuma idan wa idza halaltum fasadu da kun zama kun zama halalai kun gama aikin haji ku je ku farauta ku yanzu wannan umarnin wajibi ne ba wajibi ne me yasa saboda da hani ya gabata an gane ko waka qaulihi sallallahu alaihi wasallam kan fadan annabi sallama nahaytukum an ziyaratul quburi fazuruha da na sai na na ku ziyara kabari amma yanzu ku ziyarta yau wa azu mala amin ne ka turo mun wani karatu waye wani yake tambaya ku yake ta menene akan ko bari mun gama kasana mun dinsu to an gane ko na ne ko bisa ziyara kabarruka fazuruha ku ziyarce ta kaga yanzu ziyarar kabarruka hani aka yi amma yanzu za ce fa zuruha umarni ne amma wannan umarnin la yufidul wujub me yasa da annahu taqaddamahu nahyun ayan gane ko to wannan shine wani haytukum alluhum al-abahi fawqa salasin da na ne ku afsana man layya kada wuce kwana uku ina dan fada han kuntu ne yanzu wata kila na zan wani hakura zai ba zai su sannan da ake suwa ba ta zai rago ba ya isa ko to so ita da rana ku kai ku ci kwana uku fa amsu ku ma badalakum ku yanzu ku ajiye ne lokacin da kuke so ku dai sadaka ku ci ku ajiye wannan ya halatta wani ayatu kun an an nabiz illa fi skai da nana ku absayin ku yinan nage illa fi skai sai a cikin salka fashrabu fil asad kulla to yanzu ku sha a cikin kowace yin salka baki daya wala tashrabu muskiran amma kar ku sha abin da yake misama wannan hadisi rawu muslim muslim ya rawaito shi to fa karba karba ma malamai sun ambata annal bai'a ba'da salatul juma'a cewa ciniki bayan sallar juma'a laysa bi wajibin ba wajibi bane ba bal huwa jaizun ba zai wannan halal ne wa haka za itiyanu zawjati ba'da tsori haka nan zakewa mata bayan an zarki shi ma ba wajibi bane wa sai ba da fara'i bin sai haji haka nan da farauta bayan an gama aikin haji wa ziyarat lil maqabir da ziyaran makabartu wa dihar al hamal abahi wa ghayr zalika da kuma ajiye naman laye da wani wannan baki da wa misluhu misalin wannan magana qaulu shay abdullahi bin fodi fadin shi abdullahi dan fodi a cikin alfiyarsa yace lil izni ba'd al hazar inda al akthar fantashiru sadu fazuru hazkuri yace shi umarni dama yana cikin babun babun umarni ne yace lil izni ba'd al hazar umarni yakan zo dan yin izini bayan al hazar bayan hani ya zo inda al akthar wajen yau yau malamai kamar da muka faɗa da zo fantashiru sai kawo waccan ayat aka aka dunkule mun fa fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah an gane ko istadu wa idza alantum fastadu fazuruha wancan hadisin ne na yaji an biya fi kuburi walakin fazuruha uzkuri to kaga shi Abdullahi wani kenan shi dai shi kaga ba dan tamore bane ba dan fodiyo ne na gaske to sai ya zama to ga yadda al'amuran suke qultu lillahi darru ibn fodi eh Allah ta kawo wato shi Abdullahi ibn fodi haisu daraba masalan bi ziyara yayin da ya buga misali da ziyara lita alama ayyuhal muntasibu dan ka sani ya kai ɗan tamuri Allah ziyarata gairu wajibatu inda sodawiyin dan ka cewa ita ziyara fa ba wajiba bace a wajen fodawiyawa yawa tunda mutum ya tada waye jingina kansa zuwa ga fodawiyawa tare da cewa ba shi da alaka da su ko ta sisun kwabo ina fatan gane kwarai kwarai kuwa bai da alaka da su ko ta sisun kwabo su wayannan mutane ne wanda sun zauna sun yi ilimi sun yi sufanci sun yi tawaru an bayyana ko amma kai ko ina yanzu waye ɗalibin ɗan tamuri mai tawaru kai ka manci yanzu a sufanci mai koya mafi girman abin da sufanci ke koyawa shi ne tawaro kaskantar da kai mu haka muka samu malaman mu shawunan mu dukkan su kowa in ka same shi kaskantar kaskantar da kai amma alam alam su rasulullah to amma amma shi dan tamore abin da yake koyawa yaransa cin mutunci da maganganu bakaki cin mutunci kowa ya sa mutum ya fita ya bar iyayensa ya bar waye da sauransu Allah ka bar magani sa mu dace to so zaka dai wannan ina ganin zamu tsaya a kan wannan karatu insha Allah sati mai zuwa zamu karasa amma matsalar saura ɗaya kaɗan wadda zamu karasa ta da izinin Allah eh idan kana an biya wa amon ba ba mu gama ta ba muna cikin muna cikin ruguje idan kana an biya wa amon ina fatan gani yawwa dan muna da sauran maybe ma sati mai zuwa Allah ya kai mu so akan ta zamu kare sai kuma matsalar ta kare sai kuma shiga matsalar ta gaba insha Allah eh yawwa shi wannan mutumin yana tambaya kan lafazi ami da mutsalaki ko ko ba shi bane muqayyad da mutsalaki muqayyad da kuma mutlaq ko to da mutlaq da muqayyad ai wato lafazi da aka misali a cikin hadisin da aka yi magana na cewa na har rasulullahi sun an son rajabi annabi ya hani game da game da azumin watan rajab kaga nan wato an yi da laki duk rajab ba yi ba in hadisin ya inganta da kuma aka ce an san rajabin kullihi kaga sai aka yi taqayidi sai aka takaice ashe azumin watan rajab da aka hana wato kullihi aka hana amma ba abu yi ba ba hana in kai 28 ba matsala in kai 29 ba matsala an gane ko yawwa a fa matafiyar hadisin tare da cewa hadisin bai inganta ba yawa hadisin bai inganta ba kwata kwata domin hadisin akwai Dawud bin Afa Dawud bin Afa zahabi ya kawo shi a cikin mizan litidal ya tabbatar da mutum ne mai rauni malamai da yawa irin su Bukhari su waye sun ce munkirul hadis hadis da'ifi ne shi zahabi ma ya tabbatar da da'ifi ne saboda wannan ba a izina da wannan hadisi yawa abin da ake izina da shi shine abubuwan da aka tsana sauran hadisan da aka yi magana kansu cewa azumin watan Rajab akwai shi kuma Allah ya kai mu muna da karatu sosai a cikin alfiqhul maliki wa adillatuhu mun dan fada magana kan azumin watan Rajab da kuma irin falalar da suke cikin sa insha Allah da kuma hadisan da suka inganta a cikin sa fiye ma da wanda ake magana yanzu dan shi wannan hadisin da ake magana na an tambayi sayyidina Umar aka ce ya rasul ya Umar a hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rajabin annabi na ya ce watan Rajab yace kwarai kuwa yana yi kuma yana girmama azumin watan Rajab yana girmama azumin yana girmama watan Rajab kuma yana azumta watan Rajab an gane ko yawwa kuma hadisi ne ingantacce su ya tabbatar da hadisi ne ingantacce yawwa za mu zo kuma mu faɗi wajen ingancin nasa da kuma irin wanda suka ɗan yi magana a kai akwai wani malami yana kansa a imam dahadawi dahadawi din nan malami ne bangaren gizala yake amma dai yana hidima ga mazhabar malikiya ya yi rubuce rubuce da yawa amma kuma fa ba gizali an gane ko to saboda a sharhin da yawa ko kuma tahqiqin da yawa sufti da yazo kan wannan hadisin idan ce suyudi ya ce ya inganta hadisi ne sahihun kuma rijaluhu thiqatun sai ce to ai suyudin bai gaya mana mazajen hadisin ba bare mu tabbatar da ya inganta ko bai inganta ba nace manya nace suyudi ina hadisi kai kuma kana dan wannan zamani amma kana wannan maganganu haka eh to shine sai muka dauko mazajen hadisin daga cikin littafin Imam Zarqani muka bi su da fida sai aka tabbatar da cewa maganar fasiri ta nan cewa hadisi ya inganta eh in Allah sai mu zanda Usman ya magana insha Allah mm eh akwai na Aisha akwai na Safiya a, wato na Aisha da Hafsa sannan kuma akwai sauran mazaji irin su Abdullahi bin Umar da sauransu wanda su sun tafi akan tun in ban da sallah karama sallah babba da kwanaki guda uku nan ba sa ba sa ba sa shan ruwa eh wato akalla wannan malamin eh wato ibn baddal wanda ya sayo sharhin sayyid bukhari sai da irgo sahabbai guda 17 wanda dukkan su ya sumuna dahara eh suna azumtar shekara baki daya eh saboda haka wannan ba da wannan ra'ayi ta faɗa tun bayan manzon Allah da ya kaura ba ta ƙara shan ruwa ban ka ganta ta shan ruwa to kwanakin nan ne guda biyar ko kuma al'ada shikenan hmm saboda haka azumi a idan mutum ya ga zai yi yayi ba matsala bane ba tun dama ai sabani akwai shi tsakashin wannan hadisi la samu mun samu abad din nan da kuma wasu hadisan tunda wasu malaman suna cewa kamar misalin man samu ramadan wa atba'u sittan min shawwal wanda yazo a cikin muslim ko wanda ya azumta ta ramadana ya kuma bi shida guda shida na shawwal sai aka tsaba shi azumin ladan azumin me eh to in azumin shekara ba kyau ya za a kuma ba da ladan azumin shekara ko ba haka bane ba sai malamai sun tattauna da yawa karkashin a wajihin haka an gane ko sannan kuma ga hadisin muslim shi wannan na maisatul urjuwan wanda take cewa idan Abdullahi bin Umar ka hana cewa ka haramta masa ta zuwa to ai ga jibbar manzon Allah wanda ake jika mutane idan ba su lafiya su warki saraka shi ya halatta kenan idan ka ce ka hana azumin mutar Rajab to ya ai ga fa kaifa man yusumul abada ka gani ta tabbatar da cewa shi akwai azumin har abada kenan so da wannan babu laifi a cikin sa idan mutum yayi ba laifi bane kwarai kuwa Allah ya samu dace amin Thank you.
biyu kuma shine akwai wannan da aka kawo takarda tambayoyi ne guda biyu sai dai bashin kuma wannan yana da lokaci ya amsa akwai tambaya da wani yace dan Allah malam wani ne ya bani wasu kuɗaɗe masu yawa akan wani daina dariƙa ni kuma sai na karɓa amma a zahiri ba na yi idan kuma na koma gida sai na yi lazumina to menene hukuncin wannan kuɗi ta biyu kuma ta biyu tasu mai sauki ce mutum malam ne ya zo bai samu sallar juma'a ba kawai sai ya yi sallar a zahar to akwai akan tafiya ne sai ya ga wani masallacin za su tada juma'a to shin zai bi ko kuma ya kyale to kaga wannan ya wa gane ba eh abu wata biyu ne eh sai masallacin sallar juma'a sai ta wuce da ya je gaba sai ya ga wani masallacin za shi sallar juma'a lokacin sai ya bi su so ya na bayan ya yi azhar kwarai ko eh kwarai kwarai to kuma sai wai wannan ya yi ko kuwa ya zai to na fuskanta to wannan tambayar ta biyu sai kamata mu fara amsa so da ya kamata da an sani ma a ji ko raka'a nawa yayi insha Allah din a ranar ko tunda mu abin da yake sananne a ga duk da yake zuwa makarantar mutum wadda ya san cewar ba a yin sallar juma'a ga matafi matafi baya sallar juma'a amma in ya je yayi ba laifi bane ta tsaya masa matsayin azhar amma kuma ba a yi abin da yake kanka shine raka'a biyunka ta kasarun azhar in dai matafi ne kai ina fatan gani saboda idan mutum yayi haka wannan babu laifi a kansa in kuma ya zo yayi sallar ta azhar ne to ba ruwansa da kallon ga wani juma'a can ya samu ba da ya samu ba ɗansa ba ku ce da macin ba ta kanka shi ne abin da ya faru tsakanin imam malik da abu yusufa ɗalibin imam malik ai ɗalibin abu hanifa shi abu yusufa suka zama a malik ya yi magana ya ce a ai malamin sa gaba yake da imam malik imam malik ya ce ai babu juma'a akan matafi abu yusuf ya ce a akwai juma'a ita me dalili ita ai saboda annabi tawowa i daga madina ya zo makka a aikin haji amma da aka zo sai gashi kuma ranar juma'a ce ran da aka yi ran arfan nan annabi ya yi juma'a sannan kuma aka yi asaka imam malik ya ce a'a annabi azhar yayi aka yi asaka sai da to ka taba ganin ita dama da azhar sai an mata hudu ba ai juma'a ake fara yin hudu ba in ji abu yusufa saboda annabi ya karanta hudu ba jama'a duk sun ga lokacin da annabi ya hudu ba sannan ya sallarsa saboda babu shakka wannan sallah juma'a ce yadda ya gama kawan shi imam maliku an sai yake manganin sa sai da ya gama kawa sai ce masa to baran tambaye ka ilzamul hujja kenan sai ce a lokacin da manzo Allah bayan ya gama hudu ba sallar nan a fili ita ko a boye to kuma abu yusufa sai ya shiru domin da ya san abu ya kai ita ko sallar juma'a ba mu yake yin ta ba an gane ko wannan tabbatar da cewa ashe ba a yin sallar juma'a a matafi sallar da ake yi sallar azhar ce wannan hudba da aka yi ta ta ta maka ai da ma liman yana yin hudba kafin ya azhar da asar har yanzu kuma haka kai ina fatan gane a ita wannan idan daga madina ne zuwa nan wajen duk kwanakin da mutum zai dama kasar gari a ita kasa tana da iyaka ko yawa ba ta wuce kwana uku ko kuma ba kwana uku ba sallah 20 cif in ka san garin da zaka zaka sallah 20 to ko da baka kwana uku ba an gane ko to cika sallah kama ka yawa amma daga sallah 20 kasancewa eh ai sallar da zan yi sallah 19 ce to sai ka je garin ka abubuwan ka tayin kasarin ka kana gama sai ka to wanka ina fatan gane sannan kuma akwai lokacin da wannan hoton bai ce kuma daga banin jama'a akwai kuma lokacin da zaka yi ta kasar ka samu kwanaki misali kamar ka je garin da niyyar yanzu nan zaka dawo sai wani abu ya tsaye ka wanda samawi amma ka san cewa misali kamar a ce a ma'aikacin federal government ne kai ka tafi Abuja za a je a yi muku paper race misali kana zuwa sai aka ce to ai yau za a yi da ka je yau sai yamma ce lokacin layi yau kanka ba sai aka ce sai gobe ku zo ka ga dukkan tunanin ana sallama ka zaka tafi to wannan ko za ka kai kwana 20 za ka yi ta kasar kai za ka ta kasar da haka saboda a yau aka sallame ka a yau za ka tafi ka bugar to wannan shine kaida wannan bawan Allah shi kuma wanda ake cewa ibar dariƙa an gane ko to mu ji da kyau ita dariƙa kamar yadda muka sani ba wajibi bace ba kafin ka shiga an gane ko amma in ka shiga ta zama wajibi gare ka domin me Allah ta yi wa alƙawari kuma Allah ya ba mu labarin yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharrun sayyi'a Allah ya ba mu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Bukhari sun suka rawaito man nazara an yudi Allah falyudihu wa man nazara an yasi Allah fala yasi duk mutumin da yawa Allah ba kance zai bi shi to ya bi shi to abin da ke cikin dabi'a kuwa bisa wannan abin da aka bayar da zikiri salati da sauransu biyayya ce ga Allah to sai kai wa Allah alƙawari an gane ko yawa saboda ka sani cewar Allah zai tambaye ka akan wannan wafa'i ga abin da ka dauka saboda idan an ce fita ko to shikenan idan ka auna a a a a misali wanda ya baka ya ce ka fita kamar mai gidanka ne misali wanda kuke tare da shi a kasuwa ai da ma baya bin ka sai ya je inda zaka je ko ba haka bane ba kafin Allah ya kawo maka sauki sai ka kyale shi ka rabu da shi baya son ka yi eh shikenan me kake da yake so ka yi ka zauna kawai ko tunda na bai lazanta ma su kai tsada ba ko ba ka bane ba ka zauna kawai to shikenan dan ma me yake da diga ne wanda yake fitowa fili sai ka koma gida ka je ka zikirin ka zikirin safe da yamma da da safe ake a boye zikirin yamma a boye magariba kuma ko asuba wazifa ko ba ka ba sai ka mai da baka san asuba shikenan na sai ka kyale ka dinga yin ka gama wurin ka na safe daura wazifa kai kadai shikenan izuwa har Allah zai kawo maka budi ya zama ka rabu da shi ko ka samu wata hanyar daban ba shikenan salamun salamun ba shikenan kuɗi halal ne ci abinka eh ba kada wani haramci a ciki eh ba kada haramci ka gaba gudun ka ci a ko sai sai a haramta maka wani abu kuma duk mutumin da aka ce masa ga wani kuɗi za a ba shi ayan san mabukaci ne kan kuɗin sai ka gudun ka mudarri ne kai an gane ko fa man tsurra gaira wajin wala adam wala isma alai ka ci gudun ka ko ba wani abu Allah ya sa mu da jama'a da Allah muna